بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na uku ga watan zulkaida hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga maka zuwa madina 1446 daidai da 30 ga watan biyar miladiya ta 2025 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka karkashin wannan cibiya ta uwar muminai aisha allah ya kara mata yadda da take cikin wannan unguwa ta hausawa zurot a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin hilyatu ɗalibin ilm littafi ne na malam bakar bin abdullah abu zaid rahimahullahu ta'ala wanda muke bibiyar sharhin sheikh muhammad ibn uthaymin rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na casa'in da ɗaya darasin da ya gabata mun karanta muna cikin fasali na shida at-tahalli bil amal wanda cikin attahalli bil amal wato yin kwalliya ko ado da aiki da ilimi wato ɗalibin ilimi ya zamto mai yin aiki da iliminsa to mun karanta kuma gaba ta 46 ƙarƙashin wannan fasali zakatul ilm inda malam ya ce shi ma ilimi ana fitar masa da zakka akwai zakkar ilimi zakatul ilmi sadi'an bil haq shine shi ɗalibin ilimi ya zama mai tsage gaskiya ammaran bil ma'ruf mai umarni da kyakkyawa naha'an anil munkar mai hana munkari muwazinan bainal masalih wal madar mai auna tsakanin maslaha da cutarwa nashizan lil ilmi mai yada ilimi wa hubban naf'i da san amfanar da jama'a wa bazlal jahi da kuma bayar da alfarma ko matsayinsa wa shafa'atul hasana da kyakkyawan ceto ko alfarma lil muslimina ga musulmi fi nawa'ibil haq a cikin abubuwan da ke tasowa na gaskiya wal ma'ruf mun karanta mun karanta hadithin abi huraira radiyallahu an idza mata ibn adam in qata amaluhu illa min thalathin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lahu hadithin muslim wanda Sheikh Uthaymeen yayi bayani game da wannan za mu tashi daidai gabar da malai ke cewa min zakatil ilmi aidan al'amalu bihi qala al-muallif rahimahullahu ta'ala ya ce wa min zakatil ilmi yana daga zakar ilimi aidan har wa yau al'amalu bihi yin aiki da shi ilimin wannan yana daga cikin zakatul ilmi ɗalibin ilimi zai fitar da zakka na ilimin da yake koya ko ya sani ta hanyar yin aiki da shi li'anna al'amala bihi da'watun ilaihi bila shakkin domin yin aiki da ilimi kira ne zuwa ga wannan ilimin ko shakka babu domin da zarar an ga malami ya aikata wani aiki to kamar yana kiran mutane zuwa ga su aikata wannan aikin domin wannan aikin da ya aikata mai kyau ne ina fata an gane da haka ba sai ya ce mutane su aikata ba shi yana karantarwa ne a aikace annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi irin wannan karantarwar a aikace ya aikata abu ba tare da ya ce ayi ba kuma a gane cewa ana yana so a koya ne wa kathiru minan nasi da yawa daga cikin mutane ya ta'assauna bil alim suna koyi da malami fi akhlaqihi cikin halayen malami din wa a'malihi da ayyukansa akthara mimma ya ta'assauna bi aqwalihi sama da yanda suke koyi da shi da maganganunsa galibi mutane sun fi koyi da aikin malami fiye da maganganun malami na fata an gane wa hadha la shakka zakatun ko shakka babu wannan ita ma zakka ce malami ya zamto abin da ya karanta yana aiki da shi zakatun wa ayyu zakati li'anna an-nasa yashrabuna minha wace zakka tafi wannan domin zakkar malami zaka samu mutane suna kwankwada daga wannan zakkar wa yariduna ilaiha suna gangarawa wajen mashayar wannan ilimin fayan tafi'una sai kaga sun amfana wa minha aidan ma qalahu al-muallif banda wannan akwai abinda malam bakar bin abdullah abu zaid ya faɗa daga cikin zakkar ilimi an yakuna sadda'an lil haqq ɗalibin ilimi ya zamto ko mai ilimi ya zamanto mutum ne mai tsage gaskiya mai yawan tsage gaskiya wa hadha min jumlatin nashari wannan shi ma yana daga cikin jumullar yada ilimi lakin nan nashara qad yakunu fi halis salama wa fi halil amni ala nafsi wa qad yakunu fi halil khatar fa yakuna sadda'an bil haqq wani lokaci yada ilimi yakan kasance cikin halin zaman lafiya wa fi halil amni cikin halin aminci alan nafsi akan wato akan ran shi mai ilmantarwar wa qad yakunu fi hal khatar kai wani lokaci ya da ilimin yakan kasance ta wani hali mai hadari fa yakunu sadda'an bil haqq amma wannan dai bai hana dalibin ilimi zama mai tsage gaskiya a duk yanda ya samu kansa wani lokaci za ga a halin zaman lafiya babu wata barazana babu wani hadari a haka yake tsage gaskiya wani lokaci kuma malami ko mai ilimi yakan tsage gaskiya a lokacin da tsage ta ma yana iya zama akwai hadari a tattare da shi wa minha ay min zakatil ilmi yana daga cikin zakkar ilimi wa huwa rabiu shine na hudu azunnu al amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar wannan yana daga cikin zakkar ilimi mai ilimi ya dinga umarni da kyakkyawa ya dinga hana munkari wannan shi ma yana daga cikin zakkar ilimi da haka duk malamin da baya haka to ya tara kamar mai kuɗi ne ya tara kuɗi sun kai nisabi ya iya fitar da zakka da haka zakkar malami su ne waɗannan hanyoyin wajen guda hudu da aka gaya mana da haka umarni da kyakkyawa da hana munkari wannan shi ma yana daga cikin zakka la shakka annahu min zakatil ilmi ko shakka babu wannan shi ma yana daga cikin zakkar ilimi li'anna al'amura bil ma'ruf domin duk mai umarni da kyakkyawa wannahi anil munkar da mai hana mummuna arifin bil ma'rufi kafin yayi umarni da kyakkyawan sai da ya fara sanin abu kaza kyakkyawa ne wa arifin bil munkar kafin ya ce abu kaza munkari ne ya hana sai da ya fara sanin wannan abun munkari ne thumma qa'imun bima yajibu alai sannan kuma ya tsaya akan abin da ya wajaba a kansa nahwa hadhihi al ma'rifa game da wannan sanin da yayi wa huwa al amru bil ma'ruf shine sannan fa ya fara umarni da kyakkyawa wan nahyu anil munkar da kuma hana munkari domin ba za ka yi umarni da kyakkyawa ba alhalin kai ma baka san me kyakkyawa ba ba za ka hana munkari ba bayan kai kanka ka jahilci munkarin ba za ka yi wannan aikin ba sai farko ka fara sanin menene ma'aruf menene munkar ga ma'aruf kuma mutane sun yi sakaci ba sa yi ga munkar kuma mutane suna aikatawa to a daidai wannan lokacin tunda kana da masaniya game da almaruf kuma gashi mutane sun yi sakaci sai ka ci gaba da umartar mutane su da zamanto suna yin aikin alkhairi ga munkari ka san munkari ne kuma ga mutane sun haike masa suna aikatawa to nan kuma sai ka tashi tsaye wajen hana mutane munkari wannan yana daga cikin zakar ilimi yaqulu rahimahullahu ta'ala wa afa'an malam bakar bin abdullah abu zaid Allah ya ji kansa kuma ya masa afwa amma zakatul ilmi addi zakatul ilmi ka bayar da zakar ilimi sadi'an bil haqq ka zama mai tsage gaskiya amaran bil ma'ruf ka zama mai umarni da kyakkyawa نهاء عن المنكر كذوم هنا منكري موازنا بين المصالح والمضار كزمن mai wayewa ta hanyar auna maslaha da mafsada abu kaza maslaha ne abu kaza kuma madar cutarwa ne to a daidai wannan lokacin da suka haɗo wuri guda yin abu kaza maslaha ne amma wajen yin sa akwai kuma cutarwa sai ka duba kaga maslahar tarin jaye cutarwar to sai ka aiwatar da wannan abun cutarwar tarin jayi maslahar a to sai ka haƙura da wannan abun domin garin yinsa to zai jawo maslaha ce amma garin yinta za ta jawo barna mai yawa to wannan duk sai ɗalibin ilimi sai ya zama yana da ma'auni ba wai kawai abu kaza ma'arufi ne don haka ko za a mutu sai an yi wannan ma'arufin ba haka ake yin da'awa ba abu kaza munkari ne ko sama da ƙasa za ta haɗe sai an kawar da wannan munkarin a ana yin muwazana ne lalle kam abun nan maslaha ne kuma gashi an yi sakaci ba a yi amma garin yin wannan umarni da ma'arufin to kuma akwai mafsada wadda sai ta fi girma fiye da maslaha din to a nan sai a haƙura da wannan maslaha din har sai an samu imkaniya ta yin aiwatar da ita abu kaza munkari ne amma ganin hana wannan munkarin zai haifar da munkarin da ya fi shi muni. to sai a kyala wannan munkarin karami dan kada garin ture shi ya haifar da babba wannan duk yana daga cikin muwazana da haka ɗalibin ilimi ana son ya zamanto yana da wayewa yana da fiqhul muwazana wajen umarni da kyakkyawa da hana munkari wala shakka anna al-amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar shakk Uthaymeen rahmatullahi alayhi yace ko shakka babu umarni da kyakkyawa hana munkari awwalu man yudalabu bihi farkon wanda ake nema yayi wannan aikin hum ahlul ilmi sune malamai ma'abuta ilimi farkon wa'anda ake neman su al'amru bil ma'rufi wan nahyu anil munkar a tashin farko malamai ne لأن الله تعالى سبيل أبنجي تعالى حملهم العلم يا دورا مسنوين إلم والعلم لا بد له من زكاة شيكم إلمي با مكواسي أن fitar masa da zakka. wal ma'rufu to me ake nufi da ma'rufi kaga kenan tunda ba makawa sai an fitan masa da zakka fitan masa da zakka shine abubuwan da muka lissafa satin da ya wuce muka ambaci wasu aiki da ilimi shi ma yana daga cikin zakatul ilm tsage gaskiya yana daga cikin zakatul ilm al'amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar yana cikin zakkar ilimi nashrul ilmi yada ilimin da, da isar da shi duk inda ya wato za a iya isar da shi wannan shi ma yana daga cikin zakkar ilimi to wannan duk wajibi ne idan mutum Allah ya bashi ilimi ya haka to me ake nufi da al ma'ruf sai ce kullu ma amara Allah bihi wa rasuluhu duk wani abu da Allah ya yi umarni a yi duk abin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi umarni da shi wannan abu ma'aruf sunansa wal munkar abin da ake cewa munkari kullu ma naha Allahu anhu wa rasulu duk abin da Allah ya hana shi manzan Allah ya hana yinsa wannan abu munkari ne da aka a gane wannan shine ma'aunin abin da Allah da manzansa suka yi umarni shine ma'arufi ko kai kaɗai ne to ka dinga yinsa abinda Allah da manzansa suka hana yinsa ko duk gari an ɗauka ana yi kakkai wannan shine munkari muwazinan bainal masalihi wal madar ay masalihil amr wa madarihi Shaq Uthaymeen yace kuma ɗalibi ya zama yana muwazana yana auna tsakanin maslaha da madar cutarwa ay masalihil amr ya duba maslahar umarni da kyakkyawan wa madarihi ya kuma kalli cutarwar da wannan amru bil ma'ruf din zai jawo li'annahu domin yanda al'amarin yake kad yakunu min al hikimati a wasu lokutan zai iya zama ya fi zama hikima Allah ta amura kan ma kai umarni da kyakkyawan akwai yanayin da zai bayo kar kai al'amru bil ma'rufin shine hikima wa kad yakunu min al hikimati akan samu wani yanayi yana daga cikin gogewa a cikin harkar da'awa yana daga cikin hikima Allah tanha ga munkarin kaga ana yamma kanka hana ko lokacin da za a gani ga munkari amma ba za ka hana ba ga ma'arufi ba za ka yi umarni da shi ba hasba ma taqtadhihi maslaha ko da yaushe kana kallon gwargwadon abin da maslaha ta hukunta fal insanu yanzuru ila al masalihi domin mutum ko da yaushe yakan kalli almasalihi maslaha wal madar da kuma ainihin wato cutarwa to dole sai ana yin wannan muwazana din kafin mutum ya al'amru bil ma'ruf ko kuma kafin mutum ya annahyu anil munkar da haka in mutum ya yi muwazana ya ga cewa maslahar ta fi madar din rinjaye dan shi ya kamata ka haifar misali ka yi umarni da abu guda ɗaya amma ya jawo cuta guda goma shi kuma ka'idar musulunci wato addararu yuzal farko ka'idar musulunci shine addararu yuzal cutarwa ita ake fara gusarwa dar'ul madar wato dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbul manafi' ka'ida ce cikin wato malaman usul fiqi sun kawo ka'ida wato tun kuɗe wa mutane abin da zai cutar da su shi ake gabatarwa akan jawo musu amfani na fata an gane yanzu maimakon a yi wa mutane titina a yi wa mutane a sa musu fitulu ai kaza kamata a yi maganin bandit ko Allah da yi wa mutane titi amma kuma ba dama ku bi titin wasu lokuta ana tattara mutane ana kwashe ana shiga da su jeji me amfanin titin yanzu da aiwa mutane titi da a hana 'yan fashin daji a yi maganinsu ya zama mutane ko komai dare suna da aminci za su iya tafiya daga gari zuwa gari daga yanki zuwa yanki wanne ya fi amfani yanzu jawo ai titi maslaha ne ko hana bandit fa ya fi zama maslaha to amma an ka kalli su hukumomin da muke da su ba wani ba su da wannan fiƙo ko da yaushe abin da kuka fi bukata ba shi suke yi ba ina ba ta gane akwai polisin da akwai alheri a cikinsa amma akwai sharri mai yawa a cikinsa domin amfanin yinsa duk cikin wannan ka'ida ce ga wani polisi gwamnati za ta yi amma polisin yana da alheri amma fa mutane sai sun shiga uku kafin polisin yanzu kaga a fikihul a fikihul muwazana shine sai a hakura da wannan polisin domin zai jawo madar gashi shi wannan polisin mai kyau ne amma garin yinsa kuma zai haifar da madar masu yawa to wannan addinin musulunci wayayyen addini ne yana kallon irin waɗannan abubuwa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya dinga zuwa yana dawafi a ɗakin Ka'aba akwai fa gumaka 360 a ciki fa kamar yadda tarihi ya tabbatar me yasa a lokacin bai taba su ba gumaka ba madar bane ba amru bil ma'ruf bane wa nahyi anil munkar amma bai hana ba saboda a daidai wannan gabar hanawar zai iya haifar da kuma barnar da sai ta fi wannan ainihin wato kawar da su din annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya ga na Aisha ce ba dan har yanzu mutanen ki kasa ce komai ma sai an taba har dakin Ka'aba wannan filin yana cikin dakin Ka'aba ba dan hadisu a hadiki bi abin nan wato mutanen ki har yanzu ba su gama gogewa ba musulunci da na ce a rushe dakin Ka'aba a shigo da nan gurin amma kai kyale shi saboda maslaha akwai munafukai a cikin su diya gane yace aka ce to ka ba mu dama mu kashe su yace a ai mu ne muka gane munafukai ne waɗanda suke waje ba su shigo musulunci ba san haka ba za a wayi gari a ce shikenan dara ta ci gida Muhammad ya koma kashe sahabban ashe ka shiga cikin sahabban nasa ma baka tsira ba haka sai aka kyale su don kai ne dan haka tukati sai ka ce ai Allahu akbar abin nan ko to duk ire-iren waɗannan abubuwan ana kallon su shi ake kira da fiqhul muwazana an gane ko yanzu wani ƙauye mutane suka je da'awa irin ƙauyen fulani ne su abinda suka ɗauka izala rike hannu a sallah ɗaya ana zuwa masallacin sai ɗaya zai abin nan tahiyatul masjid sai aka ga ya rike hannu sai ɗayan ya kalli ɗaya ce ɗum ijala ɗum ijala ɗayan yana ji wa ɗan izala ne wannan an ya mutanen nan kuwa sai shugaban shugaban kwamitin da'awar sai kira 'yan da ya ce to da Allah na fahimci a wata matsala a nan su a nan rike hannu shi kasan izala kowa akwai abin da ya dauka mai ce izala to sunan rike hannu ma a wajensu da haka mun zo sallah din mu saki hannu yanzu kaga nan maslaha ce da awa aka zo suna yin shirka so ake araba su da shirka amma fa ga wani abu wanda su in dai sun ga wannan to ba za su karɓi saukan ba da haka ana kowa ya kabbata sallah sai ya watsar da hannun ƙasa wannan shine dalilin da yasa suka nutsu suka ce a wayannan ba irin wayancan bane suka tsaya suka fahimci sakon aka gaggaya musu sakon da da wannan sun in an yi wannan din an ce sai an yi wannan rike hannun to da kila su kuma ba za su karɓi sakon ba za ma su saurara ba to wannan dai yana daga cikin abin da ake kira fiqhul shi yasa Sheikh Uthaymeen yake cewa akwai lokacin da umarnin ne amma hikima shine kakkai yanzu wani lokaci sai a ce akan wakan la ku yi magana akan abu kaza abu kazan nan bai fito fili ba ba a yi shi ba yanzu ko ka san akwai wanda zama yake har ideas sai ta kure game da shedanci shi sa wani lokaci zai ga abubuwan da ake a kafafen watsa labarai a ce an kama mutum ya yi laifi iri kaza ko an kama barawo da mukullai har a dinga hira da shi ya yake buɗe shaguna wannan kaga ba hikima a ciki su yan midiya akwai abin da yasa suke son su haka dan a tatse shi a nuna shi a duniya dan kowa ya kiyaye sharrinsa to amma hirar da ake da shi kuma koyar da mutane yadda ake buɗe shagunan mutane yake gara a matse shi a tatsi bayanan yadda yake yi ku da shi amma kun zo duniya kuna haska to ya kake buɗe kaza ya kake yin kaza in zaka kwaci kaza ya kake yi wani dama yana nan ba shi da abin yi basirarsa ta toshe sai kawai aka ba shi wata idea ok haka ake a buɗe kaza shi kenan shi ma ya ɗauka to yanzu wannan yin hira da shi ne shine hikima ko ka a hira da shi to shi ne aka gaya maka a ci ko lokaci sa Uthaymin ya ce akwai lokacin da ya fi hikima ka a yi umarnin ga munkarin amma akwai lokacin da hikima na kar a hana ita tafi ina fata gani da haka mutum zai duba gwargwadon abin da matsala ta hukunta ko da yaushe mutum ana so ya kalli al-masalih wal madar wa qawluhu nashiran lil ilmi wa hubban naf'i ya'ni tanshuru al-ilma wato daga cikin zakar ilimi ka dinga yada shi bi kulli wasilatin lin nashri duk wata hanya ta watsa da yada karatutuka ka bi duk waɗannan hanyoyin da ake bi wanda yan uwa suke ta bi a shiga Facebook a tura karatu ta Facebook a tura shi ta, ta, Twitter a tura shi ta TikTok a tura shi ta ina ne a tura shi wasu kafofin ma duk an yi su ne an buɗe su don shagaltar da mutane amma a tabin waɗannan wasayil din wajen lalle lalle sai mutane sun ji qalan lahu qalan rasul wannan yana daga cikin zakkar ilimi a yada shi ta kowace irin wasila min qaulin bil lisan ta hanyar fada da harshe a karantar da mutane wa kitabatin bilbanan ta hanyar rubutu da ‘yan yatsu mutum Allah ya hore man lokaci kuma Allah ya bashi malaka ta rubutu shi kuma ya ta wallafa wallafe kulli ɗariƙin kowace irin hanya wa fi asirina haza a cikin wannan zamanin inji Sheikh Uthaymin sahhalallahu subhanahu wa ta'ala a ɗuruka Allah ya sauƙaƙa hanyoyi daban-daban da na shirin ilmi na yada ilimi wanda a da can babu su fa alaika an tantahiza hadhihi alfursa kai dalibin ilimi ya zama maka wajibi ka ribaci irin wannan damar min ajali an tanshura alilma dan ka sami yada ilimi alladhi a'adaka Allahu iyyahu wanda Allah ya baka fa inna Allah ta'ala akhadha ala ahli alilm ala ahli alilm almithaq domin Allah madaukakin sarki yayi alkawari da malamai ma'abuta ilimi an yubayyinuhu lin-nas shi yasa ko ba za a karba ba sai sun faɗa ko za a zage su sai sun faɗa saboda alkawari suka yi da Allah cewa ilimin da ya sun bayyana wa mutane an yi bayyinu ulin nasu su yi wa mutane bayani wala ya tumuna hukar su ɓoye shi wannan alkawari ne malamai suka ɗauka da haka duk malamin da yake kumbiya kumbiya baya karantar da mutane baya ilmantawa baya bayani to wannan ya saba alkawarin da ya yi da Allah amma alkawari shine in Allah ya baka ilimi zaka yi bayani zaka fito kai bayani ba zaka ɓoye ba ثم ساق المؤلف حديث ابي هريره sannan sai malam bakar bin abdullah abu zaid ya kawo hadisin abu huraira radiyallahu an annal insana cewa shi fa mutum iza mata in ya mutu in kafa amaluhu illa min talasi gara ka tsaya ma kai abin da zai bi ka kabarinka da zarar fa mutum ya mutu aikin sa ya tsaya manzon Allah wani hadisi ya ce da mutum ya mutu abu uku ne suke bin sa makabarta biyu su dawo a bashi da daya shine dai wanda ka fi bawa rashin mahimmanci shine kuma zai zauna da kai duk waɗanda ka ba wa muhimmancin ka ƙarar da rayuwarka wajen wajen abin nan ɗinsu to kuma su ne farkon wanda suke tahowa su baka iyalanka da dukiyarka ba abin da zai zauna da kai aikin ka ɗin nan da ake ta cewa yi mai kyau yi da yawa ka tsaya kana ta kana ta yi wa mutane yanga ka ki kai abin da ya to shi kaɗai ne zai iya maka alƙawarin zama da kai a kabarinka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisi ya ce da mutum ya mutu account ɗinsa ya tsaya yanzu kaga dai ba ya mutu baya sallah yanzu ya mutu baya zikiri ba karatun qur'ani ba sadaka duk wani aikin alkhairi ya tsaya illa min talasin sai in ya aikata ɗayan abu uku sadakatin jariyatin in Allah ya taimake shi yayi wata sadaka mai gudana kamar masallaci kamar makaranta kamar rijiya wayannan kamar bushiya wayannan duka gansu sadakatun jariya ne akwai mai ɗan gajeren zango akwai mai dogon zango in ka tashi yi yi mai dogon zango mai gajeren zango shine sadakar da zaka ga wani almajiri ka bashi abinci in ya cinye shi kenan sadakatun jariya ta tsaya sadaka ce mai gudana ka bashi amma da ya cinye shi kenan amma mai gudana ita ce wadda ka mutum amma tana nan tana tafiya aw ilmin yuntafa'u bihi ko kuma mutum ya mutu ya bar ilimin da ana nan ana cin gajiyarsa ana mora aw waladin salihin yad'u lahu ko mutum ya mutu ya bar nagartaccen ɗa yana masa addu'a wa shahidu min hadha alhadith mahallu shahid a wannan hadithin qawluhu aw ilmin yuntafa'u bihi qala ba'd ahli alilm hadhihi الثلاث لا تجتمع إلا للعالم الباذل العلمي wani daga cikin malamai ya ce waɗannan sadakatun jariya guda uku da aka ambata babu wanda ya tattare su sai malami albazilin ilmi wanda yake ba da iliminsa fa bazuluhu kaga ba da ilimin da yake yi sadakatun yun tafa'u biha sadaka ce wadda ana amfana da ita wal mutalaqilaha wanda yake koya wa ilimin masu karɓar ilimin ibnul lil alim fi ta'allumihi alai su ma shi ma wanda ake koyarwa ya zama kamar ɗa ga shi malamin fi ta'allumihi alai cikin karantar da shi da yake yi to sai dai Sheikh Uthaymeen ya ce wannan magana ta malam Bakar bin malamin da ya faɗi wannan maganar ka duba tazkiratus sami wal mutakallim a can malam Bakar ya dauko wannan magana to malamin da ya faɗi wannan maganar Sheikh Uthaymeen yana da dan tsokaci akai ya ce hadha qusurun yace gaskiya wannan akwai dan gazawa a cikin bayanin wannan hadisin wasawabu khilafu zalik zancen da yafi zama daidai shine sabanin wannan magana da muka karanta yanzu cewa malami ya tattare duka gaba daya sadakatun jariya ilmun yuntabau bi waladun salihun yad'u lahu ya tattare su yace al muradu bis sadaqatil jariya abinda fa ake nufi da sadakatun jariya sadakatul mal shine sadakar dukiya idan ka shi ko malami ya ba dukiya yake rabawa da ana magana sadakatul jariya wannan ana maganar sadaka da dukiya ba sadaka da ilimi ba wa amma sadakatul ilmi amma sadakar ilimi fa zakaraha ba'du daga baya annabi ya ambace ta hadisin bi kauli da fadin sa au ilmin yuntafa bi anan ne malami shi kuma ya shigo ko ilimi da ake amfana da shi aw waladin salihin yad'u lahu ko da na kware da yake masa addu'a aidan la yuradu bil hadith da haka wannan ba shi ake nufi da hadisin ba fa hamlul hadith da haka fassara wannan hadisin ala annal murad bi zalika al alim akan cewa wai abinda hadisin yake nufi yana nufin malami yu'allimu da yake karantarwa fa yakunu sadaqatan wai karantarwa za ta zama masa sadaka wa yabqa ilmuhu ba'da mauti kuma ilimin zai ci gaba da wanzuwa bayan mutuwarsa fa yuntafa'u bi za a ci gaba da amfana da shi wa yakunu dullabuhu abna'u lahu wai ɗalibansa ma za su zama ƴaƴa a gare shi fa hadha la shakka annahu takasirun fi tafsir alhadith malam usaymin yace ko shakka babu wannan gaskiya an takaita wajen fassarar wannan hadisin hadisin fassara sa tafi haka fadi wasawabu fassara da take ta daidai annal hadith shi hadithin dalla ala thalathati ajnasin ya nuna jinsin mutane uku hadisin ya ambata mimma yuntafa'u bihi mimma yantafi'u bihi insan jinsin abu uku hadithin ya ambata wanda mutum zai iya amfana da ɗaya daga cikinsu ba da mauti bayan ya mutu wahiyar sadakatul jariya ita ce sadaka mai gudana almustamirra wadda take ci gaba ya'ani abin nufi li'annas sadakata domin ita sadaka kala biyu ce imma jariyatan ko dai mai gudana wa imma muaqqatatan ko kuma ta dan takaitaccen lokaci fa idza a'taita faqiran idan ka bawa wani talaka kuɗi yashtari da'aman yaje sai abinci fa hadhihi sadaqatun wannan sadaka ce lakinnaha muaqqatatun sai dai ta dan lokaci da ya kai abincin gida an cinye shi kenan sadakar ta tsaya iyana wa in hafarta bi'iran amma in ka haka bohol inda ake wahalar ruwan nan ka haka bohol kuma Allah ya sa ka samu sumo irin wanda yake da sola tunda yanzu abubuwan ta, namu kullun sake taɓarɓarewa suke kullun kana so ka ji daɗin rayuwar ƙasar nan komai na sai ka yi naka ruwa sai ka nemi ruwa sai ka nemi wuta sai ka nemi lafiya sai ka nemi ilimi sai ka nemi tsaro duk in ka zagaya unguwanni sai an sa gate sai an samu yan civil defense sai an samu wayan abin nan tsaro sai kun ba kanku wuta sai ga wannan ya sa sola wannan ya dan sa shi ma gurgai ha karami ha babba da wutar babu lokacin da kake bukatar ta ba za ka same ta ba ruwan sha shi ma kana kallo duk yara sun zama yan garuwa yanzu ko ka kalli ko ina ka duba ka duba dai yanda mata da asuba karfe bin dare za a iya kawo ruwa a kawo wuta kaga mutane suna ta ɗebo mata suna ta fitowa da bokiti ana ɗiba ruwa to yanzu a irin wannan ai ba karamin sadakatun jariya mutum zai ba yanzu mutum ya samu ainihin ya zo ya samu irin babban motar nan aka tona wa mutane irin wannan rijiyar aka sa somo wanda yake amfani da wutar sola kaga ba matsalar wuta an ɗauke ko kaza ko ba ba zai ta yi kawai ta ba mutane ruwa ka yi inda ake bukata kai wannan sadakatun jariya ce za ka ji daɗi nan gaba yan tafi ubi hal musulmuna musulmi suna amfana za su ɗiba za su yi alwala za su yi wanka za su yi girki za su yi wanke-wanke za su yi bukatunsu na yau da kullum ruwa rayuwa ne musulmi za su amfana da wannan bishurbi da sha fa hadihi sadakatun jariya ma dama bohol din nan yana nan to sadakatun jariya ke mutum ya sanya wa kansa sadakatun jariya har illa ma sha Allah fa haris ala hadhihi alhilya fa hiya ra'su thamarat thamarati ilmik ya kai dalibin ilimi kai kwadayi wajen karanta wannan hilya wannan kwalliya ta dalibin ilimi fa hiya ra'su thamarati ilmik domin wannan shine jarin iliminka shine hannun jarin iliminka wali sharafil ilmi fa innahu yazidu bi kasara saboda matsayi da darajar ilimi shi ilimi yana karuwa ne bi kasaratil infaq kana ƙara ciyar da shi yana karuwa yana ƙara haɓaka ilimi kenan kana ilmantarwa yana ƙara tumbatsa yana karuwa haka yake wa yanqusu ma'al ishfaq yana kuma tawaya tare da tsoro ya zama kana tsoron ilmantarwa kana tsoron kana ganin kamar in kana shiga layin ilmantarwa kuma kai rayuwar kaza ce kaza in dai da tsoro to za ga yana raguwa wa afatuhu babbar illar ilimi alkitmanu boye shi wannan ya fi komai illa a cikin ilimi zama mutum yana da ilimi amma ya boye shi baya amfana da mutane ashar shak usaimin ya ce al'ula na farko kam an yi kala a ce wali barakatul ilmi saboda albarkar ilimi fa inna hadha ansabu kaunuhu yazidu bi kasratil infaq wal barakatil ilmi maimakon a ce wal sharafil ilmi sai Sheikh Uthaymeen ya ce ya fi kyau a ce wal barakatil ilmi saboda albarkar ilimi fa inna hadha ansabu yace wannan ya fi dacewa kaunuhu yazidu kasantuwar ilimi mutum yana haɓaka iliminsa yana kuma karuwa bi kasratil infaq da yawan bayar da shi da yana yawan ilmantar da shi yana karantar da shi to zai dinga karuwa fama wajahu ziyadati to ta yaya ta wace fuska yake karuwa wajahu ziyadati annal insana yanda yake karuwa shine shi mutum idza allama nasa in ya ilmantar da mutane makasa ilmuhu fi qalbi wannan ilimin da ya karantar da su shi ya zauna a cikin zuciyarsa wastaqarra kuma ya tabbata wa idza gafala in ko ya gafala baya ilmantar da mutane nasiya abin duk da ya karanta na ilimi zai manta ثانيا نبيو إذا علم الناس إن يكويد متاني علم فلا يخلو هذا التعليم من فوائد كثيرة wannan koyar wadda ya ba za ta fita ba daga fa'idoji masu yawa fi munakashatin wani lokaci za ga akwai tattaunawa tsakaninka da waɗanda kake ilmantarwa au su'alin ko tambaya wani lokaci kana karatun a maka tambaya a ciki fayanmi ilmu wannan yana daga cikin abinda fayanmi ilmahu sai ga ilminsa wato fayanmi ilmuhu ilminsa yana kuma karuwa wa yazdadu yana daɗuwa wa kan min insanin ta'allama min talamizi mutum nawa ne wanda ya samu ilimi ta hanyar ɗalibansa ana tattauna wani sai ya kare ka tun da baka koyarwa fa da yawa za ka kana karuwa da ɗaliban da kake karatu da su qad yadhkuru talmizu mas'alatan za ga wani ɗalibin ya ambaci wata mas'ala ma jarar ala balil ustaz bata taba kewayawa a kwakwalwar malamin ba ma bai ma taba tunanin wannan tambayar ba amma ga ta cikin ɗalibai sai wani ya ce akara maka lawo to yanzu da aka ce kaza kuma kaza kaza fa sai ka je yayi maka wata tambaya da kai kwakwalwarka bata ma taba kawo maka wannan tambayar ba ka ka karu da wannan wayan tafi bi al ustaz sai ga malamin ya amfana da wannan tambayar da ɗalibin sai falizalika dan haka ne kana bazulul ilmi sai zamanto bayar da ilimi sababan li ziyadati wa kasarati wannan shine hanyar karuwar ilimin da yawaitar ilimin wala tahmiluka da'awa fasadi zaman malam bakar bin abdullahi yace kada gurbatar zamani da lalacewa da'awar da ake ta yi ta zamani ya lalace zamani mutane sun lalace kada da'awar lalacewa da gurbatar zamani ta ɗauke ka wa galabatul fusak da yawan ‘yan iska a ban ƙasa, kada yawan fasikai wannan ya ruɗe ka ya ɗauke ka wa za'afi ifadatin nasiha da raunin amfanin nasiha an wajibil ada kada wannan ya ɗauke ka daga barin sauke wajibin bayar da ilimi wal balag da isar da sako. a daidai bane karka ce to ai kai mutane ma ana ce mutane duk sun zama abin da suka zama mutane mabarnata sun yi yawa fasikai sun yawa mutane ba sa son nasiha ba sa son gaskiya da kada da'awar lalacewar zamani ko mutanen zamani kada da'awar rinjayar mutanen banza da raunin karɓar nasiha kada wannan ya ɗauke ka akan barin wajibul ada wajibin ilmantarwa wal balag da isar da sako ai duk annabawan da aka aiko zamanin ba daidai yake ba aka aiko su babu annabin da aka aiko shi dama mutane sun zama mutanen kirki suna yin daidai ba sa shirka ba sa saban Allah kuma aka aiko annabi ai hikimar aiko annabi to ai hikimar malami ke an gane kamar yadda kaga hikimar aiko annabi ya zo ya wayar da kai ya karanta ya ilmantar ya gaya mutane kaza daidai ne kaza ba daidai bane da haka kenan duk annabin da aka yi ko dama mutane ya tarar da su ba daidai suke tafiya sai ake so ya mai da su kan daidai da haka yawan masu barna baya sa gwiwan malami ta sare kar a ce ana karatu kama ba a yana shiga akwai masu wannan za ga yanzu inda babu irin wannan karantarwar to ya kake tsammani kai yanzu an ce mun fi mutanen jahiliya irin ta farko ka tobara za ka yi mamaki ne yanda baka tunani yanda malaman nan wani a can sakon wani a wannan lungu wani a unguwa kaza wani a lungu kaza wani a gari kaza duk ana nan ana ta karantar da mutane wannan fa yasa fa zuciyar fa take dan kare a wani lokaci ko ba a karba duka ba akan karbi wani to ka dauka an daina karantawa na ce ni ma nayi fushi an rufe littafi an daina wancan shi ma ya rufe majalisin sa wancan ya rufe masallacin sa kai a ina tabbatar maka wallahi Allah ya kiyaye Allah kai ya kawo wannan ranar mako ai matsala za a samu babba da haka wannan shi zai sa wato ita barna da kake kallo wato ko hana ta karuwa fa shi ma fa aiki lalle ba za ka iya ture ta ba amma hana ta ta yi gaba shi ma aiki guda ɗari ce amma karantarwarka za ta iya rage guda ɗaya yi ta yi haka rage wannan kwaya ɗaya karka ce to ai na rage guda ɗaya fa saura 99 eh wanda za shi sama ya taka leda ya rage ko leda ake cewa ko takarda ko fa in fa'alta in ku kana ɗalibi ko kana malami ka aikata haka fa hiya fi'latun yasuqu alaiha al-fusaqu adh-dhahab al-ahmar to ka sani wannan aikin na malami ya ce ya daina karantawa saboda mutane sun lalace zamani ya yi kaza da sauransu wannan aikin shine zai jawo kasuwar fasikai ta dinga ci su dinga kasuwancin jangwal amma fa na shegantaka da fasikanci salo iri-iri za ka yi ta gani liyutimma lahumul khuruj ala al-fadila wa rab wa rab liwa'ir razila da haka malamai su ci gaba da fito da wato cika shirinsu na fitowa akan mutane su zamanto mutanen kirki wa raf'i liwa'ir razila da kuma kokarin tumbuke da tuje tutar kaskanci da barna wannan malami kowa ya iya bakin yin sa na'am la as shek uthaymin yace kada ka kada ka fidda rai la as karka karka yanke kauna wala taqul kada kai a matsayinka na mai da'awa ko mai karantawa kace innan nasa galaba alayhimul fisqu mutane fasikanci ya ci karfin su wal mujun da alfasha wal gafla da rabkana la abzilin nasiha da haka ni ban ga amfanin yin nasiha ba la kakkai haka ibzilin nasiha ci gaba da yin nasiha mastada ta gurgudan ikonka Allah ya gani kayi naka kuma da izinin Allah ko mutum ɗaya ka samu ka ɗauka bai fada can layin ba ya kayi riba wala ta yi azdan haka ka fi da rai li'annaka idza taqa'asta domin in ka ja da baya ai duk wayannan abubuwan da fito ai condemning din malamai a zagin ai so ake a fusata malamai su daina karantarwa malamai su ce to shikenan tunda mu an ga ba mu da amfani kaza wannan baya sa malami ya fusata ya daina karantarwa dan wawaye sun fito kit ko media ko abin nan sun ci mutuncin sa sun zacin su jarafin sa sun aibata shi wannan baya sa wai ya daina karantar da mutane abin nan wannan ba ba zai saboda da ka ja da baya su so suke dama ai wannan wa'azin naka yana da tasiri shi yasa har yake ba su haushi inda baya canza komai ba su damu da kai ba za su ci gaba da abin da suka saba yi da haka ja da bayanka wastahsarta rauninka faman yafrahu bidhalika waye zai farin ciki da daina wa'azin mai wa'azi wane ne zai fi farin ciki da murna da ja baya ta malamai masu karantarwa idan malamai suka yi rauni wajen karantarwa da ilmantarwa da wayar da kai su waye waɗanda za su ci gajiyar wannan ja da bayan da raunin da dainawar sai ma ne ce alfusak walfujjar kasuwar fasikai da fajirai ce za su ci gaba da ci waɗanda za su fara murna an ce an yanzu lokacin da aka ce misali wata gwamnati ta sauka wadda ta karfafi hizba da waye da waye ana cewa ta sauka me ya faru ai kaga fasikai sai suka ce ba sauran hizba an daina hizba sai suka ji daɗi suna ganin kamar daga wannan lokacin an daina yin wata hizba da aka wannan ya nuna ashe hizba ta taka rawa a wannan lokaci kuma ta hana su yin ba daidai din ba to da haka yanzu idan malamai suka ja da baya suka ce sun daina karantar da mutane farkon wa'inda za su fara murna akan haka fasikai ne da fajirai kama kila kamar yadda aka kawo wani baiti na wani mawaki na jahiliya Tarafa bin al-Abd Tarafa bin al-Abd duk da cewa sunansa Amru bin a bin bin al-Abd Amru bin al-Abd an ce yayi wannan baitukan ne wata rana yana tafiya shi da baffansa sun dan yi tafiya haka sai ya ce wa baffan nasa yana zuwa sai ya dauki wani kamar tarko sai ya je yana son ya kama wani tsuntsu cikin tsuntsaye ya jira ya jira tsawon yinin ya kasa kama tsuntsu ko guda ɗaya bayan ya dawo ya ce kai ina ka tafi ya ce ai kaza kaza kaza to ai lokacin ina ta jiran kaza mu tafi bayan sun haɗa kayansu sun ɗora akan abin hawa za su ba gurin kawai sai ga tsuntsaye sun zo suna ta suna ta har suna wato caccakar ɗan ƙwayoyi da abincin da ya zuzzuba a gurin to shine sai yake yin wannan baitukan shi kuma ainihin wato tsarafa bin abd sai ce khalalakil jawwa fabidi wasfiri wa naqiri ma shi'ti an tunqiri wato khalalakil jaw sai ki shashi aninki yanzu gurin ba kowa daga ke sai ke wai tsuntsayen yake ga yace yanzu shikenan kawai sai ki walkaje mun ki yanda kike so khalalakil jaw yanzu gurin ga kinan ba kowa daga ke sai ke in farada bishe wato in farada lakil makan gurin ba kowa yanzu ga kinan daga ke sai ke fabidi yi kwanki wasfiriki kukanki wa naƙiri ma shi ita an tunakiri wato ki tsatsage abin da kika ga damar tsatsaga tunda na riga na hau kan abin hawa babbana ya ce in zo mu tafi ai shikenan yake yanda kike so sai ya zama kamar karin magana na larabawa ya shahara a wajen larabawa suna buga misali da shi liman ya kula baina huwa baina hajati ga mutumin da aka bashi yanda ya ga dama wanda aka bashi wato duk mutumin da aka kyale shi yayi abin da yake so to sai a kawo sai zama kamar karin magana sai a ce khalalakil jawwa fabidi wasfiri wa nakiri ma shi ita an tunakiri wato wannan baitin na shi wancan a darafa ibn al-abd kenan da kaga kenan kamar mahallu shayir shine idan malamai suka ce sun daina karantarwa saboda mutane sun zama fajirai mutane da yawa sun zama fasikai mutane da yawa ba sa son gaskiya ba sa karban nasiha to yanzu da malamai sun ja da baya to irin wannan ne zai faru kamar yadda ɗarafa ya ɗana tarko ya yi ya kama tsuntsu tsuntsu sai da ya tattara zai tashi ya tashi ma zai tafi sannan tsuntsaye suka zo ce to ni ba zan dawo ba na riga na tafi amma na wata rana ma haɗu amma dai yanzu ki shi a nan ke kike so to haka yanzu in malamai suka ce sun daina karantarwa wayannan fasikan za su yi sha'anin su yadda suke so ina fata an gane shine falatai as da haka Sheikh Uthaymeen yake cewa karka yanke kauna karka sare wa kan min insanin ya ista ya wato ya ista min salahihi mutum nawa ne wanda kafin da ran zai zama mutumin kirki fa fataha Allahu alaihi amma Allah ya bude kirjinsa wasaluha ya zama mutumin kirki ta dalilin karantarwa ta dalilin wa'azantarwa ta dalilin fadakarwa mutum nawa ne wanda zaga an fudda rai ana ganin wannan ya riga ya tafi amma Allah ya buɗe ƙirjinsa ya zama mutumin kirki. Fudail bin Iyad in ban manta ba dan fashi da makami ne, dan fashi. Kuma shi yanda ya shahara da fashin ma shi ba ba ba wani gang ne da shi shi kadai yake tara hanya. An gane ko? Shi kadai yake tara hanya. Amma ka duba yanda ya zama cikin manyan bayan Allah masu gudun duniya, Fudail bin Iyad. ba shi kaɗai ba za in ka karanta tarihin magabata akwai ire-iren su wanda da yan daba ne masu abin nan amma suka zama mutanen kirki na bata an gane da haka ba a yanke kauna daga rahamar Allah ci gaba da karantarwa ci gaba da ilmantarwa in Allah ya sanya wa da'awar albarka sai ta shiga inda baka tsammani to sai mu tashi izzatul ulama insha Allah eh abin da muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi kotun tuban harshe Allah ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh insha Allah mun